الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da tara ga watan biyar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina 1440 wanda ya daidai da biyar ga watan biyu shekara ta 2019 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ihya sunna wa ikhmadul bid'a wallafar sheikh Uthman ibn Fodio rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 63 a cikin littafin a darasin da ya gabata darasi na 62 mun karasa bayanin da malam ya kawo na bid'o'i akan abin da ya shafi auratayya ya ce yana ɗaya daga cikin bid'a a abin da ya shafi aure shine wasu malamai su zamanto sun fake da malanta da kuma ƙoƙarin ɗaura aure su dinga ƙoƙarin ainihin wato cinye sadaki ko kuma ɗibar wani abu na sadakin mace a matsayin ladan ɗaurin aurensu da suka yi ko kuɗin addu'a da sauransu ya ce yana daga cikin kuma abin da yake na bid'a abin da ya shafi auratayya shine walima amma wadda aka hada ta aka gauraya ta da saban Allah wannan ita ma ba walima bace matsala gauraya ta da saban Allah shine matsala to da aka gauraya ta da saban Allah sai ta zama bid'a yana daga cikin abin da malam ya faɗa a darasin da ya gabata na rashin dacewa da kuma abin da ya shafi wannan ainihin wato walima shine cakudar maza da mata da gayyato wasu kaskantattun mutane a karrama su a nuna su ne masu matsayi masu daraja wanda kowa yake son ya gansu a gurin da sunan mawaka ko makaɗa ko wani abu mai kama da haka mata su ci ado da 'yan uwan miji kannansa da ainihin wato yayyinsa wani lokaci har da iyaye haka ita ma ɓangaranta a zo a cakuɗe a ruguntsime mata da maza a sa kiɗa ana rawa ana kiɗa ana liƙi ko shakka babu shau usman dan fodiyo ya ce wannan bid'a ce wadda ta kai matuƙa wajen muni domin wannan abin da yake nunawa wannan aure ya zama shu'umin aure babu alkhairi ko albarka a cikinsa har ma yake cewa tir da allah wadai da kuma bone ya tabbata ga wannan miji da duk wanda ya taimaka wa miji da kuɗin da aka yi wannan fatin kai komai ko da dai da fiye wata ya kawo wa miji a matsayin ko ango a matsayin gudunmawa don a yi wannan baɗala to shi ma ya shiga uku wanda ya ba da gudunmawa aka saba wa Allah irin wannan yanayi da ya dace ya waje ba a yi godiya ga Allah maɗaukakin sarki a bisa gagarumar ni'ima irin wannan da Allah ta'ala ya musu ya ce daga ciki kuma shine abinda mace take karɓa a hannun mijinta wai shi haƙƙin shimfiɗa duk lokacin da miji ya zo yana buƙatar matarsa to ta ce sai ya ba ta wani kuɗi wanda sunan wannan kuɗi haƙƙin shimfiɗa shi usman ɗan fodiyo ya ce wannan shi ma ainihin wato bid'a ne sannan daga ciki akwai rashin yin addu'a irin yadda sunna ta koyar na idan mutum ya zo tarewa a gida ya zamanto ya shiga da addu'a shiga gida da yin bismillah da kuma dafa kan ita matar amaryar kenan da yin wannan addu'a da imam malik ya kawo ta a cikin muwatsa allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alaihi wannan rashin yin wannan shi ma ba daidai bane sannan haka kusantar iyali ba tare da yin addu'a da zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba na da annabi yake cewa idan ɗayan ku yayi nufin kusantar iyalinsa to idan ya karanta wannan zikirin bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana manzo Allah ya ce to fa in nahu in qaddara bainahuma fi zalika walad lam yadurruhu shaytanun abada idan Allah ta'ala ya kaddara samun ciki ko da a wannan saduwar a annabi sallallahu alaihi wasallam ce shedan ba zai cutar da wannan jaririn ba har abada to wannan shine abin da muka karanta satin da ya gabata qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-babu ar-rabi'u wal-'ishrun Sheikh Usman dan fodiyo yace babi kenan na 24 fi bayani dariqis sunnatil muhammadiyyati a cikin wannan babi zaka ji irin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi babil buyu' a babun ciniki babun siye da siyarwa shi ma wannan abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi yanda za a yi shi ya kuma yi shi da kansa an ga yadda ya yi ciniki ya siya ya siyar wa bayani ma a hadasahun nasu fehi kuma a cikin dai wannan babi na 24 za ka ji irin abin da mutane suka faras suka ƙirƙira fihi a cikin wannan babi na cinikayya minal bida'i shaitaniya na daga bidu'o'i kala-kala irin na shaitan طريق السنة في باب البيوع كسني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أباب تنكي إن كيمي تنكي نقول أنك أسواك كسكن نيركو أما طريق السنة المحمدية في باب البيوع فهو أن يقتدي كل واحد بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه حالة البيع والشراء والقضاء والاقتضاء يتي واجبين مسلمين ya yi koyi da ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam dangane da abin da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana aikatawa a abin da ya shafi wannan babi lokacin albai siyarwa wa shira da siye walƙaza da kuma ainihin wato alƙaza biyan bashi walikitida da neman biyan bashi ɗin wa min ɗariƙi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fil bai' yana daga koyarwar ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama a babun ciniki as-suhulatu was-samahatu fil bai'i wash-shira wal-iqtida'i nadban na daga cikin sunnar annabi sallallahu Alaihi wasallama sauki da sassauci da rahusa a cikin siye da siyarwa mai siya yana farin cikin ya siya mai siyarwa yana farin cikin ya siyar wannan shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so a dinga ciniki kar ya zamanto akwai takura da matsi daga mai siyarwa kar ya zamanto akwai takurewa da matsewa daga mai siye ya zamanto yan ribar da sai ya takure ya taɓe ta ya matse ya yi magiya ya zama abin da aka samu kuma an takura mai siyarwa da yawa ba haka tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba a tsarin ciniki da haka ana son a samaha daga kowane bangare kai in ka zo siya ka yi samaha sauki kar ka matsa da yawa sai an maka ragin da kila an mai da kuɗi ko an yi asara ko wani abu mai kama da haka kai kuma mai siyarwa kar ka ɗora doguwar riba kar ka takura ka matse mai siya musamman in ka ga abin kai kaɗai ne mai shi ko ya yi ƙaranci ana ta nema ka yi amfani da wannan dama wajen takurawa da musguna wa al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙarshe sai zaman tori abinda ka samu ba zai yi albarka ba domin annabi sallallahu Alaihi wasallam ya hana a takura al'ummarsa yana kishinta baya son ya ga ta shiga cikin takura da matsi ya yi addu'a ga duk wanda ya samu dama ya takura al'ummarsa cewa Allah ta'ala shi ma ya takura masa sannan a abin da ya shafi alƙaza wato alƙaza biyan bashi al-iqtida wato neman biyan bashi shi ma yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kan zama mai sassauci wajen neman a biya ka bashi idan wanda ya ne wato ya ranci kudinka ko ya karbi kayan karance to in dai ba shi da ikon biya ka bi shi a hankali har zuwa lokacin da Allah zai sa ya samu ya baka kar ya zamanto shi ma babu sassauci babu ragowa ga duk wanda kake bi bashi Allahumma sai dai wanda ya zama to yana da abun biya keta ce da mugunta yasa yake biya ko yake gididdiba maka kuɗin yana biya kaɗan kaɗan wannan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ta musamman akan mugun mai biyan bashi yace madulul gani zulmun taurin bashin wanda yake da abun biya zalunci ne wannan mutum ya karba abun karance ko ya zo ya karbi kaya rance amma wajen biyan ka ya dinga tsintsinka maka kuɗi ta yadda kila kudin ya lalace kai ma ba za ka iya samun ka je ka siyo wani ba ko kuma ya zamanto ma ya hana ka ainihin wato kudin sai ya yi wahalar da kai sosai to wannan shi ma yana daga cikin saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka dai in an zo neman rance kai ma ka zama mai sauki ka bayar in kuma ka zo za ka bi bashin to ka sassauta kuma shi wanda ya karɓi bashin ya yi kokari ya biya وفي صحيح البخاري عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث يا تبت cikin bukhari daga jabir dan abdullah Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace rahimallahu rajulan samhan idha ba'a wa idha ishtara wa idha qtada manzon Allah yace Allah yayi rahama Allah yayi jinkai Allah maɗaukakin sarki ya yi tausayi ga duk mutumin da ya kasance yana da wannan sufa samhan mutum ne mai sauƙin kai idan ba'a idan zai siyar da kayansa baya amfani da wannan ya wasauka shi kaɗai ne mai kayan bari ya amfani da wannan damar ya takura ya tsawwala don ya samu mahaukaciyar riba ko da masu siyan za su shiga uku shi ba ruwansa a'a manzo Allah yayi addu'a ga mutumin da ba ruwansa musamman in yaga ana cikin kunci da talauci da damuwa to zai sassauta da haka manzo Allah ya masa addu'a ya ce Allah ka sassauta Allah ka yi rahama ka yi jin kai da tausayi ga mutumin da ya zamanto mai saukin kai in zai sai da kayansa duk kasuwar an san shi ya fi kowa rahama da tausayi in ya yi oda da ya zo da kayansa ya oda kayansa zai dan dora ya fitar da wahalalu ya waye ya dora ribar da zai take gwargwado ba za a ce ya takura ba ya saki kayansa ya tafi washe gari kuma ko bayan kwana biyu ya saki hada kuɗi ya kuma koma ya kuma siyowa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza ishtara sannan Allah ya yi rahama da jin kai da tausayi ga duk mutumin da ya zamanto mai saukin kai idan zai siyi kaya baya zamantowa kwastoman da sai ya takura sai ya tatse sai ya matse ribar saboda yana ganin kayan sun yi yawa a kasuwa ko yana ganin ainihin wato kana buƙatar kuɗi musamman ana samun irin wannan kayan kake so ka siyar saboda wata matsala ta kuɗi ta kama mutumin da ya zo siya sai karya kuɗin abin ana sai da shi dubu goma kawai sai zo ya ce an ka siyan ma dubu bakwai kuma a hakan faduwa ce ya sani amma tunda a matsa kake kuɗi kake so so kake gasiyar sai datse wani abu na kuɗin in gida ne matsala ta taso da matsi ya sa mutum zai sai da gidansa in an nemo shi aka ce wani ne zai sai da gidansa wallahi yana cikin matsananciyar bukata yana da ɗansa ba shi da lafiya ko yana da kaza yana da kaza yana so ya sayar to shi kuma yana jin wannan to shi kuma sai ya ce nawa aka miliyan ɗaya sai ya ce in ya sayar dubu ɗari bakwai ko ɗari shida ga kuɗinsa za a ga mutane suna haka ko ga kudinsa a ce ka taimaka ko dai 800 ya ce in ba za a siya ba a kai kasuwa ya san wahala a kudin ba a samun masu sayan sosai shi yanzu an zo tun da ya ga a matsa ake a bukaci ake shi kuma sai ya zabtaro kudin ya yi kasa don ya san kila lalle kila in ba yanda za a yi dole a siyan masa haka to wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba a so mutum ya zama mai irin wannan mamugunciyar zuciyar kamata yayi tunda ya fahimci yanayi ne zai sa sai ya siya abin yanda ba za a ce ya so kansa ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya ji kan mutumin da shi ma in ya zo siya yana da saukin kai wa idza qatada haka idan ya zo biyan bashi in ya zo neman biyan bashi shi ma yana da sauki in ya zo ya kalli yanayi ya ga yanayin da kasuwa take ciki ko ya kalli yanayin wanda yake bi bashi ya ga a cikin damuwa yake yana cikin matsi da talauci fa naziratun ila maisara sai ya daga masa kafa ko dai ya ce wani na ga yanayi da ake ciki kudin nan kamar zai maka nauyin biya ka dinga biya na da kaɗan kaɗan sauƙi ne ka dinga ba ni kaɗan kaɗan kaɗan hamuwa ne ko kuma wani e kudin nan na nawa ne kaza ne to kaga na ga gaskiya ana ɗan cikin damuwa da bukata da talauci na yafe ma rabi ka biya rabi an fahimta ko kuma wane kudin nan nawa na yafe maka yana cikin samaha ɗayan ukun nan ko dai kai masa ɗagi yadda zai dinga biya kaɗan kaɗan maimakon da jimilla zai kawo kudin kaga biyan jimilla zai wahalar sai ka ce ka yi masa sauƙi ya dinga biya duk wata ya dinga kawo kaza ko duk sati ka zama mai samaha wajen ainihin wanda kake bi bashi ko kuma kai masa ragi ka ce wane na rage maka kashi ɗaya bisa uku na kuɗin nan ko na rage maka kashi rabi na kuɗin nan ko kashi biyu bisa uku ka biya ni kashi ɗaya ko kuma wane je kana yafe maka Allah ya kyauta manzo Allah ya ce duk mai haka Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa Allah ya tausaya masa to kaji haka ake yin an samu dama wannan hadisi ne wanda yake assalamu tsaye da rikodin din zai tsaya baya tsaya wannan hadithi ne wanda imamul bukhari ya ruwato cikin kitabul buyo babu as-suhulati was-samahati fi shira'i wal bay sai kawo shi da wannan babun babun da yazo na as-suhula was-samaha fi shira'i wal bay sai kawo wannan hadithin na Jabir dan Abdullah wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam husnul qada nadban yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kyakkyawan biyan bashi wannan shi ma mustahabbi ne wa fi sahihi al-bukhari an jabir bin abdullah radiyallahu an hadithi ya tabbata daga jabir dan abdullah kamar yadda imam al-bukhari ya kawo cikin sahihi littafin sa qal jabir yake cewa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace nazo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa jalisun fil masjid manzon Allah yana zaune a masallaci qala mis'ar mis'ar ya ce arahu ko urahu ƙala duhan ina tsammanin ya ce da hantsi ne wato lokacin da ya zo tarar da annabi a masallaci ɗaya daga cikin marwaitan hadisin sai ke cewa ina tsammanin shi jabir ɗin rawin hadisin ya ce zuhan da hantsi ne ma'ana lokacin da ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam faqal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salli raka'atayn ya ce kai sallah raka'a biyu mana wa kana li alaihi dainun ya kasance kuma ina bin manzan Allah bashi in ji jabir faqadani manzan Allah ya biya ni wa zadani ya kuma ƙara mun sallallahu alaihi wa sallam kyakkyawan biyan bashi kenan abin da yake haramun shine ka ba mutum rance da sharaɗin in ya tashi biyan ka zai ƙara ma wannan haramun ka ba shi aron dubu ɗaya amma ka ce fa dubu ɗaya da ɗari biyu za ka ba ka yadda ya ce to shi ba yadda zai ya yadda ya karɓi dubu ɗaya amma zai biya ka dubu ɗaya da ɗari biyu wannan haramun ne amma dubu ɗaya ya karɓa don jin daɗi da ya yi da ya tashi biyan ka sai ya baka dubu ɗaya da ɗari biyu ka ce ai kuɗi na dubu ɗaya ne ya ce a wannan ɗari biyan ni na ga dama na baka wannan ka ci halar ba komai kyakkyawan biyan ba shi ake kira husnul qada in ka ba shi daidai da abin da karanta ba wani laifi a ciki amma yana daga cikin husnul qada da musulunci yake kira zuwa gare shi kyakkyawan biyan bashi to in ka zo ka dan ƙara masa wani abu ba shi ce ka ƙara ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Jabir kaga yazo yana ganin sai yace kai tashi kai sallah raka'a biyu yayi sallah raka'a biyu bayan yayi sallah raka'a biyu yace dama ina bin sa bashi sai yace ga kudin ka ya dauko kudin ya ban waza da ni kuma ya ƙara mu wannan hadisin Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin sahihin littafinsa kitabu salatul musafirin babu istihbabi tahiyatul masjid bi rak'atayn wa karahiyatul julus qabla salatiha a karkashin wannan hadisin sai kawo wannan hadisin na Jabir wa min dariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fil bay' intidharul mu'sir wa tajawuzu anil mu'sir nadban yana daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a abin da ya shafi ciniki intizarul musir ɗagawa mai wadata ƙafa ɗagawa mawadaci ƙafa kana bin sa bashi sai ka zo ka tarar kasuwa ta yi nauyi ya karɓi kayanka amma kayan suna nan a cikin sto shi ma bai sayar ba kasuwar ta ɗan yi bacci kuma da ya yi maka alkawarin sati tunaninsa kamar kasuwar za ta ɗan warware kwana biyu a samu ciniki in ka zo ya baka kana zuwa sai ka tarar kaya suna nan kasuwa ta yi shiru ba a motsa ba to wannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kana zuwa in yace maka ai ga uzuri kace to ba komai sai zuwa yaushe kenan ce sai zuwa sati mai zuwa to Allah ya kai mu kar kai kunci kar ka faffadi maganganu da tare da cewa zai iya dauko wani kudin ya baka amma tunda kai ma ka zo ka tarar daga kasuwa yanda take kuma wani lokaci kasuwancin dama ba kayan ka bane kare an karbu na wani an karbu na wani ma da aka kila ko kuma ka zo za a an ce za a baka miliyan ɗaya ka zo ka tarar kasuwa ta yi nauyi sai aka samu dubu ɗari biyar ka ce to a kawo ta ba komai sai yaushe zan zo karɓi ragowar wannan duk yana daga cikin mai shi ɗin fa kenan sannan wata jawuzu anil mu'sir da kuma yafe wa matalauci da ka bashi yaranci kuɗi kuma sai ka ga yana cikin talauci ya kasa biya ka ce ka yafe masa wannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata a baya shi mai wadatar da ka zo ka tarar kasuwa ta yi nauyi ka ɗaga masa kafa shi kuma wancan da ka fahimci ba ma abun biyan ka ce ka yafe masa an fahimta in haya yake a gidanka ka zo ka samu ya kasa biyan kuɗin hayar kar ka dinga mai barazana za ka kore shi ko ya kwashe kayansa akwai wanda za a gama ya zo ɗaye muku kwanan saman da damuna wai kun ji biya an fahimta to abin da ba a so shine keta kana da abun biya ka ki biya amma in aka fahimci kana cikin yanayi addinin musulunci addini ne na tausayi ka zo ka ga mutum ya kasa biyan haya kuma da alama ba wai da gangan bane yanayi ne ya zo da haka sai a ɗaga masa kafa har zuwa lokacin da Allah zai warware wannan yanayin wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala yake so kai ma Allah ta'ala zai ɗaga maka kafa ta ɓangarori da dama baka sani Allah zai buɗa maka sakamakon tausayawa wani cikin bayansa da kai kar dan ka samu ka rufe ido kafin ka samu da ba kada kuma ka kalli wane ya taba samu kafin ka samu yanzu ba samu haka rayuwa take wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas shi ma wannan din ka san wane ne shi sau da yawa zaka jin kai hira da wani mawadacin sai ka ji ya ce yayi yawon haya har ba adadi amma yanzu shi yake bada hayar Allah ba yana yin komai ba Allah yana yin abin da ya ga dama shi da ya yi yawon haya wani za ka ji ya ce hawa tsammar da kayansa an yi amma yanzu bayan nasa muhallin ma ai yana da wasu gidajen da shi ma ya sa 'yan haya to yanzu kaga shi wannan shi ya kamata ya nuna karatun a aikace don shi an yi masa bai ji daɗi ba to yanzu da ya samu wannan dama kai ya manta da shi ma lokacin da ayyana watsan mar da kaya ana zuwa da azuzzuma a tsade shi daga masallaci a ce sai ya biya ya yake ji wani za a ga daga masallaci baya komawa gida don ya san mai bin sa bashi zai diran masa a gida abinda musulunci baya so da ganganci da keta a kibiya ana da halin biya amma an ka fahimci yanayi ne ake shiga na rayuwa to wannan daga kafar yana daga cikin aikin alkhairi da Allah ta'ala zai saka maka da mafificin abin da ka yi kada shaidan ya ziga mutum ka fi karfin wannan kana da gidaje burjik kana da kudade kana da kaza kana da kaza ka ga wani nan shi ko taki ɗaya ba shi da shi Allah ya ga dama ya haka gidajenka sun fi guda goma sun fi ashirin sun fi ɗari amma ka ga wani nan shi kuma taku ɗaya ba shi da shi haka Allah ya ga dama to da kai yanzu wannan ba ni'ima bace ba baiwa bace kai ka san cewa wannan ko taku ɗaya ba shi da shi kai kuma kana da taku ya kuna to shi yasa wannan sai ce yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in kana bin bashi shi wanda kake bi bashin in mawadaci ne za ka kalli yanayi ina yawan ba da misali da wani bawan Allah da aka ce yana da rumfuna ko a kasuwar sabon gari ne ko a ina ban sani ba ko yana raye ko ya mutu amma lokacin da ake ban labari aka ce wani lokaci ma wata shekara in yaga an sha wahala yan kasuwa sun wahala baya karɓa kuɗin hayar shagunan in ya ɗan kewayo haka ya ga an kwanta wanda yake haya a shagon sai gan shi yana ɗan bacci ya san ɗan kasuwa yana bacci ya kasan ta ɓaci ko ga ɗan kasuwa da tumun takara ya jawo yana ta karanta ya kasan ai ta ɓaci ko ga ya baje da la'ilu a cikin shagon sa yana ta Allahumma ya kasan ba magana amma an a masallaci ne kaga mutum ya bude qur'ani kaga daidai ke kasuwa guri ne na hada hada ana shiga ana fita ana karba ana mikawa shine kasuwa amma kaje ka tarar wani yana cikin gidi a cikin shagon sa wani ya bude takara kakka dauka in ana ciniki in dama ba rashin ciniki ne alamar takara a cikin shago a kasuwa ya alamar rashin kasuwa ne amma in kasuwa tana tana garawa kaje ka ga yanda ake hada sallah azhar da la'asar shi wannan mai hada azar da la'asar din yanzu kasuwa ta yi dum shi ma sai ya yi dum da haka sai ya baje takara kawai sai kan shi yana ta yi wani shi kuma ya bude da la'ilul hasan da husaini shi ma yana ta fafata ba kasuwa to in ya zo ya tarar da irin wannan yanayin ko bacci ya tarar an ce mutum yana yi za ta yi ya ci abu kyale shi kyale shi sai ya wuce abinsa an ce ko tasarka aka yi daga baya ko ka tashi aka ce ai alhaji ya biyo ɗazu ya ga kana bacci ya ci a kyale ka kana zuwa ka ce a yi haƙuri ce a ba sai ka ba da haƙuri ba in ka roro rabi ma ka sai ce a ji a rike kuma in ba jarin naka za a kwace ba kasuwa ana bacci a kaga ba kasuwa kuma an ce tun da ya ba da shagon bai taɓa ƙara ko kwabo amma wani mai gidan da ya samu damar haya za ka duk shekara sai ya muku ƙari yanzu irin na kasuwan nan wani sai ya yi ƙari kuma ya ce na shekara uku kuma ba ka iya tashi in ba ka iya baka tashi yana sallah yana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kila ma ya san wannan hadisin da muke karanta amma wallahi na gaya ma duk shekara sai ya kari kuma wani lokaci ma yazo ya ce shagunan naku zai rarraba su maimakon yadda suke da girma zai mai da su kaza ko kuma ya ce na shekara uku uku za a iya za a biya shi yasa sai ga duk wanda ya biya wannan karanto kuma wata shekara ya dai a tashe shi wani a sa wani dan abin da ya samu da abin da ya ci da iyalansa ba zai iya kuma samun kuɗin da zai biya ba haka in gidajen haya ne shi ma za ga ba abinci ake ba shi ba ruwan sha kake ba gidan nan ba ma duk shekara sai an yi kari matalauta mabukata ne leburori ne da da masunjoji da kaza masu ƙananan ƙarfi suke haya a gidan amma duk shekara za musu kari kawai saboda dama ta samu to irin wannan damar ita annabi ya ce in ka samu ka tausaya in baka tausaya ba wallahi sai Allah ya matse ka wallahi sai ga duk lokacin Allah ta'ala yana da hanyoyin punishment kala kala in ka takure bayansa ta nan shi ma akwai guraren da zai takure ka in ya ga dama sai ya haɗa ka da wata ya jujuwa ma juju matarka tsoronta kake kamar mala'ikan mutuwa kuma duk abin da ta ce a isa yanyi ka tsatsare waɗanda kake bi bashi gidan haya tsatsare su da ido ita ma ta zo ta tsatsare ka da ido jikinka yana rawa ko Allah ya haɗa ka da wani fitinannen yaro kullum ka ji yana sha yana ya samu dama mu kullum inda kake ajiye kuɗi ya sace miliyan ɗaya ya je ya yi wata ƙarar ma an kama shi kaje kayi belinsa dubu ɗari dubu kaza dubu kaza haka haka Allah ta'ala yake tun da yace a sassauta to a sassauta in ka matsa Allah sai ya matse ka annabi cewa ya duk man tawalla shay'an min amri ummati fa shakka alaihim fashquqillahi fashquqillahumma alai duk wanda ya samu dama ta ta ta, ta wata sulda akan al'ummata ya takura musu ya Allah ka takura masa shi yasa wani malamin mu yace ko yanzu da ciwon kai ya kama wani in talaka ne kawai sai ga da ya je kemis aka bashi panadol da ya sha shi kenan abin nan shi kuma wannan da ya je sai ba zai je ba sai asibiti farabid yana zuwa kafin abin nan zai ga an kaso masa dubu goma matarsa da ta je kasuwa idan wannan wannan abin nan da matarsa tana zuwa sai ga idanta yana kan atamfa dubu uku dubu uku da ɗari biyar shi ko tana zuwa matarsa da ta kalla sai ta ce a dawo wancan leshin ana faɗa kudin zai ka ji dubu tamanin ta ce to ga wani can shi ma wani mai kala kaza marun kala ɗin nan shi ma jawo shi kuma bai sai ce ba zai biya ba sai ga kafin a ce mai a yadda ka da za a riko dubu ɗari biyu ta tafi ko kuma allah ta'ala ya jarabce shi da wasu nau'o'in jaraba da kawai a ce motarsa ta tawo ta ɗauko kaya da guri kaza ta faɗi ko kaza ya kaza allah ta'ala yana da wa ma ya alamu junu da rabbika illahu da aka a tausaya in an samu dama tausaya wa al'umma ake ba amfani ake da dama a takura ba da aka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin koyarwarsa in dai kai masoyin annabi ne domin wa alamatu mahabbati ittiba'u sunnatihi alqadi iyad yace alamar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba dage wando bane ko gemu yace alamar kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ittiba'u sunnati kar ka dauka iya kawai dan ka dage wandon ka ko ka rike asuwaki ko kana jilsatul istiraha ka dauka iya sunnar a iya nan ta tsaya a ta shafi mu'amala da sassauci da wai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya taba zama da annabi ya kuka da shi saboda saukin kansa da saukin zama da saukin hali da miƙawa amma kana ruwa kana mugunta in ka samu baka so wani ya samu kuma ka ce kana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam alqadi iya da yace alamar san annabi sallallahu alaihi wasallam bin sunnarsa haka ka dinga kamantawa da haka in ka samu kana bin mutum bashi in mawadaci ne akwai yanayi da za ka zo ka samu kasuwa kamar yadda muka ba da misali sai ka ɗaga masa lokaci na gaba in kuma talauci ne inda hali yafe masa ka fi ƙarfin wannan tintini in ka ce ka yabe wa wa'annan da suke haya a gidanka wannan shekarar tun da shekarar ta zo da ɗan takura da matsi da rashi rashin kuɗi ka yabe musu su zauna fure yanzu wani ya sa goshinsa ya ma addu'a Allah ya karɓa ba ka haye ba a cikinsu Allah ya ba mu ƙarfin zuciyar yin irin wannan wa fi sahihi al-bukhari an huzaifata radiyallahu anhu qal hadisi ya tabbata cikin bukhari daga huzaifa Allah ya kara masa yadda yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace talaqatil mala'ikatu ruha rajulin mimman kana qablakum mala'ikun karɓar rai sun karɓo ran ko sun ɗauko ran wani mutum daga cikin al'ummomin da suka gabace ku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙalu suka ce a amilta min alkhairi shay'an da suka zo zarar ransa ko bayan sun zarar ransa suke tambayarsa shin kai kam ka aikata wani aiki ne na alkhairi qal sai ce to ni ban san wani abu dai da na aikata ba kawai illa dai kuntu amura fitiyani ina da yaran shago ina da yara da suke karkashi na ina ba su umarni ina gaya musu an yunziru almusira wa yatajawazu anil mu'sira an yanzuru almusira wa yatajawazu anil mu'siri yace umarnin duk yaran da suke karkashi na waɗanda muke harkokin yau da kullun da kasuwanci da su sun san wannan doka ta ce na gaya musu na ba su umarni ban yadda su je bin bashi su takura wanda suke bi bashi in mawadaci ne suka je suka tarar da ana cikin yanayin da kasuwa ba ciniki su ɗaga maka ba idan kuma matalauci ne an je aka tarar yana cikin wani irin mawuyacin hali su yafe masa a goge sunansa daga cikin list ɗin saboda mala'iku sun yi mamakin irin yadda Allah ya karbi yadda Allah ta'ala ya karbi wannan bawan Allah shi yasa sai suke tambayarsa kai kan me kake yi na aikin alkhairi yace to shi da ya san dan kasuwa ne shi mawadaci ne shi amma ya hori yaran da suke karkashin sa cewa in sun je biyan bin bashi in sun samu mawadaci amma ana cikin yanayin da ba zai iya biyan bashin nan ba su daga masa kafa in kuma suka je wajen wanda ake bi bashi suka fahimci ya fada cikin matsananciyar rayuwa ya shiga cikin kunci da talauci jarin ya kare kuma ga kuɗi ya hau kansa su goge sunan su ce an yafe masa ba ma kun kawo shi waje na ba ku ce ku goge sunansa ku ce na yafe qal yace fatajawazu an sai suka zamanto wato fatajawazu anhu sai su yafe wa shi ainihin wato wannan mutum a wata ruwayar aka ce da suka tambaye shi sai ce ai ga halinsa kawai ya ce in sun je sun tarar da matsanani wanda yake cikin tsanani su yafe masa wanda kuma yake yana da wadata amma dai a lokacin ana cikin karancin kuɗi da kuma garawar kasuwa su daga masa kafa mai yiwuwa ya ce aka ce me yasa kake haka ya ce me wa mu haɗu da Allah Allah ta'ala ya daga mana kafa ko ya yafe mana Allah ta'ala ya ce shi ma ya yafe ballantana mu Allah ya ce shi ma na yafe masa shine falaki Allah fa tajawaza an ya haɗu da Allah Allah ce kan ma a buɗe fayil ɗinsa ya wuce shi ma ya yafe ballantana Allah shi ma ya sanya ji wani nau'i na tausayin wani bawa cikin bayina ballantana ni wanda rahaman nan manza Allah ya ce da tausayin nan Allah ɗari ya katsa ta ya rike casa'in da tara a hannunsa guda ɗaya ya sauko mana da ita duniya manza Allah ya ce da wannan tausayin guda ɗaya uwa take tausayin ɗanta da shi dabba take tausayin ɗanta ba ta iya taka shi da shi duk wani wanda zaka ga ya taɓa yin wani aiki na jin kai da tausayi to wannan guda ɗayan ce ake ta shiyari casa'in da tara suna hannun Allah kuma ranar tashin alkiyama manzo Allah ce Allah zai haɗe da wannan ƙwaya ɗayan da guda ɗarin zai mu'amalanci bayansa yace shi ma ya yafe ya ji tausayi ya ji kaza ballantana ni da na halarci bayan na san halin da suke ciki to tunda ya yafe musu kar ma ku taɓa fayil ɗinsa ya wuce mu mun yafe masa in ji Allah da hakan kana so ka haɗu da Allah lafiya ka faranta wa bayansa kai ko talauci ko kuncin rayuwa ka shiga ko kana cikin wani yanayi ko kayan ka an rike su ko kaza ko kaza kana cikin damuwa ka samu wasu bayin Allah masu rauni ka taimake su ga yanda Allah zai ma su magabata har ma sun gano in kana so Allah biya ma bukata sharewa wani bawa cikin bayansa ku hawaye Allah zai share ma naka ko addu'a za su yi sai su yi wa wani ba sa yi wa kansu kamar yadda na sha ba da misali idan misali yana fama da haya kuma yana so Allah ya bashi gidan da zai zauna in ya tashi ya san ba shi kaɗai yake haya ba ga wani abokinsa shi ma haya yake sai ce ya Allah ina roƙonka da sunayenka masu girma da sufofinka masu tsarki ya Allah ka ba wani muhalli ba zai ce shi ya bashi ba saboda manzo Allah ya ce duk wanda ya wa dan uwansa addu'a akwai mala'ikan da Allah ya wakilta da duk wanda kai masa addu'a shi kuma a ce Allah ya maka irin wannan amma mun kasa gane hikimar Allah maɗaukakin sarki sai mu ɗauki tsawwalawa da takurawa da in mutum ya samu wata dama ya samu dama ko ta mulki ko ta kuɗi ko dukkan wata dama sai ga mutum yana wulakanta bayan Allah ko yan shara ne aka ce wannan shine shugaban sai ga ana ciyaman yana hura hanci yana wulakanta na ƙasa da shi wai zabi da shi ne ciyaman din yan shara to Allah maɗaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wallahu fi auni al-abd ma dama al'abdu fi auni akhi Allah ko da yaushe cikin taimakon bawa yake matukar wannan bawan ya zama to ko wajen taimakawa bayin wato wato wato bayin Allah yake duk wanda ya yaye wa mumini damuwa manzo Allah ya ce Allah ya ce sai ya yaye ma duniya ya yaye ma damuwa shi guda biyu ma da ta duniya da ta lahira da haka wannan bawan Allah ya haɗu da Allah Allah ta'ala ya ce shi ma ya yafe masa tunda yana irin wannan ainihin wato sufa mai kyau ta yafe wa bayan Allah Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisin cikin Kitabul Buyu babu man anzara musiran sai kawo wannan riwaya ta Huzaifa Imam Muslim cikin Kitabul Buyu ya kawo wannan hadisin a babu fadlu inzaril mu'sir shi ma sai kawo wannan hadisin na Huzaifa radiyallahu anhu ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم في البيع الكف عن بيع على بيع أخيه وجوبا yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ciniki kamewa ga barin ciniki cikin ciniki wanda shi ma yanzu an mutane sun kware wajen yinsa ciniki cikin ciniki wani ya zo yana cinikin wannan albai'u ala bai'i akhi malamai sun mafassara guda biyu fassara ta farko shine wani ya zo ya fara tayawa ana ya ƙara albarka yana a dai duba inda hali a siyan masa sai kai kuma ka zo ka ƙara kuɗi a ture shi a siyan ma wannan ya shiga ciki amma kun san ina son gurin na ya za a kira wani a ce ya siya nawa ya taya a ce a miliyan ɗaya ya tsaya kuma ana ta ƙoƙarin ya ƙara ne bai ƙara ba ni na siya miliyan ɗaya da rabi ku je ku gaya musu yana ta jiran a zo a gaya masa ya ga me zai ƙara kawai sai ja siya wa wani ana yin haka ko ba yi ana yi ko kuma a kasuwa kuna cikin cinikin kuna cinikin ana ka ƙara kana albarka kawai sai makocin wanda kuke cinikin da shi sai ya masu gina ya ce ka zo zai ma rage nawa ya ce zai siyan ma ne a dubu ɗaya ɗaya ni ka zo zan baka shi a ɗari takwas takwas shi ma ya shiga cikin wannan hadithin da za mu karanta kuma shi ma duk kowanne ana yi in kwastoma ya zo sai wani ya janye shi sai ya ce nawa ya ce zai dinga nawa ya ce zai baka kaza to ni ni zan iya siyan maka da shi kaza kaza kuma kowa sauki yake so kila kai yadda ka siyo naka shi wancan da aka fara tunikin da shi ba bai same shi a haka ba kila kai gaba ɗaya kai tsaye ka je wajen ainihin wato wanda ya zo da kayan shi kuma wannan kila sai da aka samu tsani wajen hawa biyu ko uku kowa ya dan dora riba shi ma yake so ya dan dora tasa kuma ka zo ka janye mai kwastoma saboda ka janye kwastoman ka yi masa roman baka da za ka yi masa rage to wannan shi ma ya shiga cikin wannan hadithin haramun ko kuma din wancan na farkon wani ya zo ya ƙara farashi sama da farashin da kai ba ci kai ka fasa ba ci kai aje dai ka taya kaza aje a duba ba a dawon baka an ba kawai sai wani yana ji ta shi wannan din da ake ta cewa ka siya a hakan ka ce ba za ka siya ba a dai je ka siya kaza to sai a bari sai ka fita in ba a siyan min kaza ba to ni gaskiya na fasa a nemi mai siye to kana jin haka dama kai kana so sai ka zo ka siya wannan ba matsala an fahimta to shine yake cewa yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ciniki alkaffu kamewa an bai'in gabarin yin ciniki ala bayyaki a kan cinikin ɗan uwansa yana haddasa gaba yana haddasa rashin fahimta juna yana haddasa kulli da riko a zuciya yana son abun nan yana so ya siya ya zo yana ciniki bai ce ya ya fasa ba kawai ka zo ka nuna masa yan garanti ka ƙara kuɗi a siyan maka shi a ture shi wannan ko shakka babu ba daidai bane ko kuma yana tunanin kwastoman nan sun dade suna kasuwanci ka janye kwastoman ka yi mai roman baki ka dinga yi mai ragi kawai sai dai ga in ya zo mai koyo zo wajensa yana zagayowa wajen ka wannan shi ma ba daidai ba ne amma babu laifi mutum ya ga ina ne ya fi sauki idan kai mai tsawwalawa ne kana matsawa da yawa kwastoma ya gano dora masa kake kana matsa masa da yawa ya janye ya taya a wani guri ya ji ana sayan mata sauki ya tafi can gurin wannan ba laifi ba ne an fahimta ko kuma a'a ka shi wane ya san kwastoman ka ne wane ya ji abin nan wata rana kawai sai ya zo ya ce nawa kaza ba za ka ce a ka tafi wajen wanda kake siya ba sai ka gaya masa in yaji farashin ka ya fi kyau kila ya dawo wajen ka wannan kuma kasuwa ce amma dai a babun yana cikin cinikin a janyo shi a kwadaita masa ragi ya fasa can ya zo ya siya a nan shi ake magana kai an hana وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث يا تبت cikin bukhari daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yabi la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din kada sashin ku yayi ciniki cikin ciniki in wani yana yi ko kana so sai ka koma gefe sai in ba a daidaita ba ya ce ya fasa sai ka zo ka siya ko kuma sai in kana so kai kana ganin zaka iya sayar da abin ƙasa da haka zaka iya yin ragi to ba jawo kwastoman za ka yi ba sai ka bashi sai sun yi ciniki da wancan basu daidaita ba yana zuwa yana taya naka sai ka siyan masa da ragi wannan ya zo ya siya ba komai wancan ne bai siyan masa ba a yanda zai siya kai kuma kaga in ka siyar hakan ka fita ka siyan masa haka shikenan ba wani abu wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito cikin Kitabul Buyu babu la yabi' ala bai'i akhi hadisin Abdullahi dan Umar Imam Muslim cikin Kitabul Buyu babu taharimu babu taharimi bai'ir rajuli ala bai'i akhi babun da yazo na haramun ne mutun yayi ciniki a cikin ciniki shi ma ya kawo wannan hadisin na ainihin wato Abdullahi dan Umar wa min tariqi sunnati sallallahu alaihi wasallam fil bai' yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ciniki tarkul khilaba wujuban rashin yaudara da almundahana da algus a cikin ciniki wannan haramun wujuban kar ka taba cutar da dan uwanka ka siyan mar da abin da bai da kyau ko ka siyan mar tsoho a sabo ko ka siyan mar mai joni a zuwan ba taba joni ba ko ka siyar mar wanda an bude shi kamar waya ka ce ba taba bude ta ba ko yana da aibu aiwa abun fenti ta yanda mai siya ba zai gane ba wannan duk khilaba ne a hada mai kyau da mara kyau duk shi ma yana ciki algus gashi nan kala kala a biya expire a ɗaye stika a sa wanda ya bai a samu sabuwar stika da za nuna abun bai expire ba a manna a yi labulin ɗan abu wannan duk yana faruwa kaga khilaba kenan yaudara da cuta da almundahana da zalunci a harkar kasuwa kuma mutum ya zo ya ɗinka riga ya gina gida ya ciyar da iyalansa haram kuma a ce yana samun alheri yanzu wata hoda da aka ce ana sayarwa ta masu noma kawai sai mutum ya je ya samo wata hoda kawai sai ya zo ya hada da wata hoda da ake kira atrazin sai a yi buhu-buhu a yi katan-katan a yi ainihin wato katan-katan na irin wacce mai kyan ka zo ka siye ta da yawa da yawa manoma za ka ji suna ta Allah ya isa mutum ya zo ya noma maganin ciyawa ne mai kashe ciyawa ya zo ya bus fesa a gonarsa fiw ba abin da zai ci kawai sai ya zo ya tarar ciyawa tuni malanta ta riga ta burin kasa ta girma a cikin gonarsa kuma an siya mara a zuwan cewa wannan maganin mai kashe ciyawa ne saboda wata hoda kawai za a samu mai kama da wannan sai a zo in an misali sai a zo a zazzage waccan katan ɗaya ko wani abu mai kama da haka ta waccan sai a yi katan ɗari na mara kyau a ɗuɗɗura ya fakejin ɗinta a sa a cikin katan a silin a shigar da shi kasuwa kuma mutum ya dinga jin haka yana ta cutar mutane yana ta zalintar mutane wai don ya ji daɗi shi shi kaɗai da shi da iyalansa ya hau mota ya shiga babban gida ya sa riga shi kaɗan ya ci kaji ya cuci mutane ba adadi ranar tashin alkiyama ina mutum zai sa kansa ya cuci mutane kala-kala ko a siyan maka mai tsada a mai arha a zuwan mai tsada ne duk ba irin nau'o'in abubuwa kala-kala da kasuwa dattin da ke cikin kasuwa yana da yawan gaske shi sa manzo Allah ya ce mafi sharrin guri a ban kasa kasuwa amintattun mutane na gari waɗanda suke kamanta gaskiya suke samun halaliyarsu a kasuwa guda nawa ne daga cikin abin da ke afkar da kasuwa yan kasuwa cikin irin wannan haɗa rashin karatu shi yasa zamu karanta wani hadisi Abdullahi Sayyidina Umar in baka da ilimin kasuwa ma ba za a baka rumfa ba kasuwa sai ka je ko baka san komai ba bayan tsarki da sallah to yanzu kasuwa za ka yi to ka shiga kitab ka je a koya ma ko kitabul buyu'a ne ka san kitabul buyu'a dan kan ka je ka dinga cin haram babu hadari sama da cin haram ba yanda za a yi ku shirya da Allah kana cin haram manzo Allah ta addu'a kama Allah ba zai saurare ta ban kana cin haram haka iyalanka lafiya suna tunanin halaka ke samu musu amma an zo malam an caccakuda al-khabisa wa tayyib ko mutum yana ta harkokinsa kullum da sabo ya wanke rigarsa ya fita shi kuma kansa bai san adadin mutanen da ya cuta ba to ina za ka su ma ka nemi gafararsu to duk ire-iren waɗannan abubuwa ne waɗanda suna nan burjik mutane suna ta tayi kuma mutane wannan mutum wannan mutumin fa shine zai alwala ya zo ya sallah a masallaci da shi kuke sallar juma'a da shi kuke addu'a a sallar idi da shi kuke kaza da shi kuke kaza da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in za ka yi kasuwanci ka gida shi akan gaskiya ala gafata malam wannan alaji kayan nan gaskiya bai da kyau sosai yawanci ana complain in an siye shi baya yi ko in an siye shi yawanci yana lalacewa da kaya ma gaskiya in ya ce a shi a haka yake so shikenan ka siya masa ko ka siyo mai kyau ka siyo mai tsada da mai arha gashi nan mutum duk wanda yake so wannan gaskiya kudinsa kaza ne wannan shi kuma kaza ne wannan mutum yake so ya siya amma ka ɗauki wannan mai arha ka watsa su cikin masu arha duka sayar da su a mai tsada ga mutum gaskiya wannan wayar gaskiya an buɗe ta ko kuma mai ita ya ce gaskiya in ana yi ba a ji sosai saboda haka in zai iya siya ya ce a to ai rashin ji matsalar kaza ce zai iya gyara yi kenan ya je yana so a haka to duk ire-iren waɗannan abubuwan wajibi ne 'yan kasuwa suna so su tsarkake dukiyarsu su tsarkake ainihin abin da suke samu da abin da suke ci suke ciyar da iyalansu dole sai mutum ya je makaranta ya san ma ina halatta ke ina haramta ke a cikin kasuwar saboda wani ya ɗauka kawai duk iya kasuwanci ne ya cuci mutane wai a iya kasuwa ne a yi magana ce haba malam a kasuwa ƙarya ce kana magana ya ji mutum yana haba kasuwa ƙarya ce bai taba karanta kowane irin babi ba na kasuwanci bai taba zuwa ya saurari wani malami ko a kaset ana bayanin kasuwanci dalla dalla je kasa kunne ya ji ba ba da ya samu kudinsa ba kawai ka kyale shi kasuwa za shi وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حديث يزو cikin bukhari daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yace kana rajulun yuqdaqu fil bay wani mutum ya kasance ana yaudararsa ana cutarsa a kasuwanci ana dukan hancinsa duk lokacin da yaje kasuwa sai an dake hancinsa an fahimci bai iya ciniki ba abin naira 100 ne yaje ya siyo a siyan mashi 1000 to kuma ka'idar a doka ta musulunci ma in aka yi wa mutum algabnul fahish ya halatta ya koma algabnul fahish shine mummunan dukan hanci ka siyo abin kana ta murna ake ce ah wani nawa ka siyo abin nan ya ce wallahi dubu ɗaya da ɗari biyar da abin ɗari da hamsin hamsin ɗin gashi nan a bakin titi a ba irinsa ba ne wallahi irinsa ne aka je aka tabbatar ɗari da hamsin kaga kowace naira naira naira nawa kenan naira goma ta koma nawa a wannan sai ya koma algabunul fahish kenan sai ya koma wajen mai kayan malan gaskiyar magana ka cuce ni kaya doki hanci na ko ka siyan min ɗari da hamsin ko ga kayan ka ba ni kuɗi na ranar kuma ba wani pretendin da za ka yi hawa wallahi ba ka yi ba an taɓa mutuwa an dawo wallahi kasuwa ya ba ƙarya ba ce ha ƙarya ce wannan ka shirya abin dubu abin naira ɗari da hamsin ka siyar dubu ɗaya da ɗari biyar ka ce ba ƙarya ba kai me kai to algabunul fahish kenan to shi sa wannan shi kuma bawan allah bai iya kasuwa ba duk lokacin da ya shiga kasuwa sai an da kyancin sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ni gani duk lokacin da naje kasuwa sai an da kyanci فقال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah ce idza bay'ata fa qul la khilabata idan ka je zaka yi ciniki duk da wanda za ku yi ciniki ka ce to kar a daki hanci ba dukan hanci ba yaudara a gaya ma gaskiya ka sa sharadi dan haka in an cuce ka aka doki hancin ka aka yi maka abin nan zaka iya komawa ka ce baka yadda ba fa kana yaqulu sai zamanto wannan shine kalmar da ya rike duk lokacin da yazo zai ciniki da kai ya ce to ka gaya min gaskiya la khilaba ba na son ka yaudare ni ba na son kai min algus mai kyau ne eh to gaya min gaskiya nawa ne kudinsa kaka cuce ni an fahimta in ta yake cewa wannan hadithin hadithi ne wanda yake imam muslim ya ruwaito wannan hadithin la khilaba imam al-bukhari ya rawaito hadisin cikin kitabul buyu babu ma yukrahu min al-khida fil bay sai kawo wannan hadisin na abdullahi dan umar imam muslim shi ma kitabul buyu babu man yukhda'u fil bay babun ina hukuncin wanda aka yaudare shi a kasuwa aka siyan masa abu mara kyau a zuwan mai kyau ko aka siyan masa mai arha a zuwan mai tsada shi ma sai aka kawo wannan hadisin na abdullahi dan umar ma'ala yace intaha bayan sunnati نبيك محمد صلى الله عليه انتهى بيان طريق السنة المحمدية في باب البيع wato anan ne bayani ya takaita game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fi babil bai a babin ciniki siye da siyarwa ala sabili tanbihil uqala la ala sabili ihsa insha Allah sai mu tashi al bid'u fil buyu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk